أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يحضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر وانا للتافي مي جرمامي البركة للتافي ني وانا الله يبا قبولي الدنيا وانا اكي شيما مقامات الحريري وانا أبو محمد قاسم بن علي يربوتا أم بصرة وانا للتافي يا بيو بايم ملحة الإعراب يا ربوت للتافي ملحة a cikin dare guda bayan ya gama fira da abokan shi kafin ya kwanta sai ya rubuta mulhatul i'rabi dare guda da gobe ta yi sai ce kun ga wata baiwa da Allah ya bani cikin dare jiya bayan mun gama hira kafin in fara kiyamul laili na dan rubuta wannan littafi na mulha kuma duk ya tattaro ilimin nahwu da na tasrifi bayan sun diba sai suka ce mai ai wannan ba wani kokari bane ko mace mai ciki tana yawan ga littafin sai abin bai mai daɗi ba sai ce Allah ina tawassuli da girman manzan Allah da girman shehu tijani da girman waliyanka Allah ka bani damar da zan yi littafin da duk malami duk inda ya kai ya zama ya san littafin ya kai to shine Allah ya taimaki Qasim ibn Ali ya rubuta makama makama 60 bayan ya rubuta makama 60 sai aka kai ƙarar shi a wajen sarkin garin cewa ga yanan ya yi wani littafi makama sittin adadin hizirzan ƙur'ani yadda ƙur'ani yake hizir sittin shi ma ya yi makama sittin da haka yana son abin ƙur'ani a dawo ma makama sai sarkin garin ya ce in ko gaskiya ne makama sittin ce ni ko zan kashe shi ya zama wasa da ƙur'ani to da ya ji labari kafin a zo a biɗe shi sai yamma zai cire guda goma sai ya watsu su cikin guda hamsin to shi yasa zaka ga wata makama ta yi wata tsawo wata makama za ka ga wata makama ta fi wata makama tsawo to cikin wayannan goma ne da an ka watso sai wata ta samu wata bata samu ba za ka ga wata gajera wata doguwa duk wata kaga ta yi tsawo kwarai to cikin wayannan goma ne to a lokacin ne sai aka tambaye shi kai makama nawa ka rubuta sai ce hamsin na makama makama hamsin sarki ya ce ka kuru da sittin na makama ne ka yi da na kashe ka amma tun da hamsin na makama ne an yahi maka to wannan a gurguje shine tarihin Qasim ibn Ali wanda yake yana da ban mamaki a wajen karatun shi idan mutum ya diba wasu littafai wanda suka yi bayanin tarihin Qasim ibn Ali an ce ya zauna ya zauna a lokacin da yana makaranta yana da rashin gane karatu yadda ya kamata to shine ran nan da yayye abun yayi nauyi sai ce ma malami ne ni dai saboda karatun kullum ko an yi bani ganewa ko an yi bani ganewa ina so a yi man izini in koma gida kila dai ban da rabo cikin ilimi shikenan sai malami shi ce ya mai izini ya koma kan hanya sai ya haɗu da wata tsohuwar rijiya ya ga wata tsohuwa tana ebo ruwa wata irin ƙatuwar igiya ce murɗaɗɗa kamar girman hannun mutum amma duk ta suɗe ta suɗe ta dawo su rarabi sai ce a tsohuwa wannan irin murɗaɗɗa igiya ya an kai ta koma haka sai ta ce ai ɗanga yau da gobe ita ta goge wannan igiya har ta koma rabi yau da gobe irin sa ta rijiya ana jawowa ana mayowa ana jawowa ana mayowa shi yasa duk ta ƙare sai tsora rabi sai ce a ashe ni ma in ni koma makaranta yau da gobe yau da gobe sai ta goge ƙwaƙwalwata yadda ban ganewa zan riƙa ganewa shikenan sai ya dawo da ya dawo makaranta sai malamin shi ce ba gida kace za ka koma gaba ɗaya ba sai ce a na ga wata aya na cewa in mutum ya dage zai yi nasara wata igiya ce murɗaɗɗa amma yau da gobe ta sa duk ta goge ta koma ƴa ƙarama ni ma ƙwaƙwalwa ta yau da gobe za ta goge ta koma mai kaifi sai ce ina maraba da mai son ilimi to shine ana karatun dai ba fahimta kwarai ana yi ba fahimta ran nan sai matan malamin ta aike shi ya je ya yo mata faskare ya ebo ice ya je can daji yana iba ice sama ice sai kuce ya faɗo da ya kuce ya faɗo sai ya suma a cikin suman sai ya yi mafarkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali na suma sai ya ce ya rasulallahi gani nan makaranta na daɗe ban fahimta karatu ban gane shi to ya zan yi maza Allah ya ce duk abin da kake so na lamunce maka sai aka maza Allah ya ce buɗe baki ya mai tofi guda uku bayan ya mai tofin nan ya ce ko da ya falka sai ya ji kamar zuciyar shi za ta kece saboda ilimi na'am a lokacin da ya faɗo daga saman iccen sai mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan suman sai ya ce ya rasulullahi na zo makaranta ina shan wahala kwarai annabi ya ce an ɗauke maka wannan matsala duk abin da kake nema Allah zai baka albarka wannan hidima taka bayan ya farfado yana dawowa ce sai ya ji kirjin shi kamar ya ce da karatu yana dawowa makaranta duk tambayar da an kai sai ya bada ansa da wanda an kai da wanda ba sai ya iya to daga nan ne sai suka yi sallama da malamin shi ya dawo gida ya ci gaba da shagaltuwa da ilimi da bincike cikin ilimi ya rubuta mulha sannan ya rubuta wannan makama sannan ya ce yadda aka ga wannan makama a cikin abin da ya shafi luga Allah ya mai fatahin da yana iya irinta a cikin fiqhu yana iya irinta cikin ilimin hadisi yana iya tafsiri irinta kowane abu annabi ya bude mai daga taskashi sannan sho balarabi ya ce mai makama mujabud da'awati ne ya roki Allah duk wanda ya karanci mulha to Allah ya sanar da shi ilimin nahau koda bai wani littafi ba shi yasa kaga ba kowa ke karanta mulha ba amma kai ko kana karanta mulha to Allah zai baka ilimin nahau kyauta sho balarabi ke ga musu sho malam murtala cewa mai mai mulha mujabud da awati ne ya roki Allah duk wanda ya mulha to Allah ba shi ilimin nahau sannan an ce yana daga cikin kudubai wanda yake son kai makami na kudubaniya shi ba gausi bane amma dai ya kai kudubi akwai bambanci tsakanin kudubi da gausi kudubi shugaba wanda za a yi shi kamar Najeriya babu iri ne wani an yi shi a Sudan su ake ce ma akatsabu to in sun taru sai a yi guda shine kutubun akatsabi kamar a ce prime minister kaga prime minister ai shi ma minister ne tun ministoci ne to sai a zaɓi guda cikin su sai a ce prime minister to su ma kudubban kowane an ɗauko kowane an ɗauko to irin shi Ibrahim da ke nan Senegal sai a ce to wanga da ke kula da yankin Senegal gaba ɗaya to duk shi a shugaban ku gaba ɗaya inda shi shehu ya wuce su shi ba wai na wannan zamanin ba na kowane zamani ila min kiyamaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inda zaka gane waliyin Allah ne arifi ya bude littafin shi da addu'a ya bude littafin shi da addu'a ya bude littafin shi da munajati da Allah yadda zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to za ka ji shi ma yana magana da halara ne don haka littafin makama da addu'a an ka buɗe shi sannan farkonta munajati yake da Allah shi bai ma damu da ku da za ku yi karatun makama ba ko ku yadda da ita ko ka ku yadda shi ba da ku yake magana ba da Allah yake magana bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nahmaduka ala ma 'allamta min al bayan Allah muna maka godiya akan abin da ka sanar da mu na bayani wa alhamta min at-tibyan Allah muna ma godiya abinda akan abinda ka cusa muna na iya yin bayani al-bayan yin bayani sunan shi ne to at-tibyan kai ma wani bayani ya gane ni kake nufi kama nahmaduka kama yadda muke ma godiya ya Allah alama asbaghta min al-ata akan abinda ka bamu na kyaututtuka wa asbalta da abinda ka sako min al-gita na rufin asiri wa na'udhu bika Allah muna neman ka tsare mu min shirratil lasan daga kaifin halshi abinda ake ce ma shirratul lasan tsananin kaifin halshen da mutum zai iya magana wanda za ta zama cutarwa gare shi wa fudulil hazar da tsufarara ta banza wadda ba ta da amfani kama na'udhu bika kamar yadda muke neman tsarinka min ma'arratil lakan daga aibin nan na gura-gura na rashin iya magana wa fuduhil hasar da bayyanar kasawa mutum na son yayi bayani amma bai iya yin bayanin da yake son yayi to shi ake ce ma fuduhul hasar wa nastakfi bikal iftinan Allah muna neman ka isan muna ga fitinuwa bi itra'il madih da yawaitawa mai yabo wa igza'ul musamih da kauda kan mai rangwame dukkan su fitintinu ne na farko ka fitinu da mai yabanka ka aiwa da ka iya littafi wani ka iya kasida ka aiwa da Allah ya baka Qur'ani to shi ma in ka fitinu da wannan ka cutu wa igza'ul musamih Allah muna neman ka isan muna daga kauda kan mai rangwame mutum ya ji ba kasida ka sai ce to to to to haka karce haka ka rubuta to haka kai wanga baiti to amma dai ba kuma ana iya cewa haka nan shin ka cutu ko baka cutu ba kaga ai bai baka maki yadda ya kamata ba ma'ana ya gwada shirme kai to amma dai ba komai a bashi haka nan to shine igza'ul musami runta ido na wanda ya ma rangwame dan ya ga bannan kama nastakfi bika Allah muna neman ka isan muna ga al-intisab tsayuwa li izra'il qadih ga walakantawan mai sukan mutunci ma'ana Allah kakkaban mu ya zama mun tsaya masu sukan mutunci suna sukan mu wa hatikil fadih da ketawan mai kunyatawa wala tagfiruka kaga duk da halar Allah yake mukhataba har yanzu bai dawo ga mutane ba wala tagfiruka Allah muna neman gafararka min sauki shahawat daga korawar sha'awoyi ila suqi shubuhat zuwa ga kasuwar nan ta abubuwa masu rikitarwa kama nastaghfiruka kama yadda muke neman gafararka ya Allah min naqalil khatawat daga ɗaukar ƙafafuwanmu shi ne ya zama ƙafafunmu sun tafi da mu ila khitatil khati'at zuwa zanen nan na saƙo na kurakurai wa nastawhibu minka tawfiqa Allah muna neman ka ba mu muwafaka ita muwafaka ba mai iya ba da ita in ba Allah ba Shehu Tijjani Sisa sadda aka je kaula ziyaratul wafti yake cewa muwafaka wuri guda ta zo a cikin Qur'ani kuma da ta zo guda so guda a Qur'ani Allah ya dangana ma kanshi ita wa ma tawfiqiya illa billah na'am muna neman muwafaka kai Allah qa'idan ila rushd wanda za ta kai mu ga shari'a wa qalban Allah muna neman ka ba mu zuciya mutaqalliban wanda yake tana jujjuyawa ma'al haqqi tare da gaskiya wa lisanan Allah muna neman ka ba mu halshi mutahalliyan wanda yake ya ci kwalliya da sirki da faɗin gaskiya Allah ka sa zuciyarmu ta zama tare da gaskiya Allah ka sa harshenmu ya zamo ya saba da faɗin gaskiya wa nutkar Allah ka ba mu magana mu'ayyadan bil hujja wanda za a karfafe shi da hujja duk maganar da mun kai to ya zama akwai hujja cikin ta wa isaba Allah ka ba mu dacewa za'ida wanda yake ta kauce an zaig gabarin karkace ma gaskiya wa azima Allah ka ba mu karfan niyya qahiratan hawan nafs ta rinjaye son zuciya son zuciya bala'i ne to abin da ke sa a rinjaye son zuciya niyya mai ƙarfi wa basira Allah ka ba mu wata irin basira nudriku biha irfan alqadar da za mu samu sanin kaddara da ita ya zan mu san komi daga Allah ne wa tus'idana bil hidayah ila diraya Allah kai mana arzikin samun shiriya zuwa ga cikakken sani وتعضدنا بالإعانة على الإبانة الله كرففه mu da gudunmuwa akan iya yin bayanin abin da a cikin zuciyarmu وتعصمنا من الغوايا في الرواية Allah ka tsare mu daga bata a cikin labarin da zamu bayar watasrifana anis safaha fil fukaha Allah ka juyar da mu gabarin wauta a sanda zamu yi labari na ban dariya abinda ake ce masa faha wai dan ai dariya sai kai kwance kwance kai mugun zagi ko kai ganci to kaga ai ka nuna cewa kai jahili ne kai baka samu tarbiyya ta uwaye ba to Allah ka juyar da mu ga barin wauta a labarin ban dariya hatta na amana hasa'idal alsina har mu samu aminci daga girbe-girben halsunan mu wani kufa gawa ila zakhrafa a isan muna daga masu halakan wannan na kawace-kawace fala nari da mauri da sama Allah kakka bari mu gangaro a magangara ta zunubi wala naqifa mawqifa man dama Allah kakka bari mu tsaya matsayi na nadama wala nurhaqa bi tabi'atin wala ma'taba Allah kakka kilasce mu al irhaq ka sa mutun yayi abin da bai shirye yi ba shi ake ce ma irhaq to la nurhaqu ka a kilasce mu bi tabi'atin da wani laifi da muka yi a ɓoye wala ma'ataba ko a zarge mu wala nulja ila ma'ziratin an badira Allah kakka sa alabar da mu sai mun kawo hanzari an badira ga laihin da muka yi ba mu sani ba Allahumma ya Allah fa haqqiq lana hadhihi almunya ka tabbatar muna da wannan guri wa alinna hadhihi albughya ka ba mu wannan abun nema wala tudhina Allah kakka bari mu shiga hantsi an zillika sabir mubayyinwa ka mai daɗi wala taj'alna mudghatan lil madir Allah kakka sa mu zama tsoka ga mai tauna ya zama mun zama abun baci duk inda aka zauna mu ake zagi faqad madadna ilayka yadal mas'ala Allah ga hannuwan mu na roƙo mun dago zuwa gare ka wa bakha'na bil istikanati laka wal maskana Allah ga mu nan bakha'na mun kaskantar da kanmu bil istikanati laka da walakantuwa a gabanka shi yasa ake ce ma miskin miskin al'istikana walaƙantuwa to miskin wanda bai da kowa bai da komi bai da abinci bai da kuɗi bai da takalmi bai da wani matsayi to shi ake ce miskini to wa maka'ana mun kaskantar da kan mobil istikana da walaƙantuwa laka gare ka wal maskana da bayyanar da buƙatar mu wastanzalna karamakal jam wa fadlakal ladhi am muna neman saukowa karimcinka aljamma mai yawa وفضلك الذي عم da falalaka wanda ta gabe kowa bi dara'ati talab mun zo da kayan mu na nema kayan da muka zo da su wajen Allah kayan nema na abin da ke ga Allah wa bi da'ati al-amal da kayan guri na bukatu shine wa bi da'a da kayan mu na al-amal guri thumma bi tawassul bi Muhammad sannan muna yin tawassuli da Annabi Muhammad sayyidil bashar washafi'il mushaffa' fil mahshar shugaban mutane wanda aka ba ceto mai ceto wanda aka ba ceto a filin mahshar allazi khatamta bihi an-nabiyyin wa alayta darajatahu fi 'illiyin wa wasaftahu fi kitabikal mubin fa qulta wa anta asdaqul qailin wama arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin wanda ka tika zurin annabawa da shi ka ɗaukaka darajar shi a illiyina ka sifanta shi a littafin kama bayyani Allah ka ce kai ne mafi gaskiyar masu cewa wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya rasulullah illa rahmatan lil alamin sai kana rahama ga dukkan halitta Allahumma fa salli alai Allah kai salati ga annabi wa ala alihi alhadin da iyalihi shiryayi wa sahabihi alladhina shaduddin da sahabban shi wa'anda suka ɗaukaka ginin addini waj'alna li hadihim li hadihi wa hadihim muttabi'in Allah ka sa mu zamo masu bi ga shari'a annabi da shari'ar su wanfa'na bi mahabbatihi wa mahabbatihim ajma'in ka amfane mu da son annabi ka amfane mu da son sahabbai da iyalin gidan annabi baki daya innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komi wa bil ijabati jadir kai matantanci ne ga karba muna wa ba'du bayan wannan dogon bayani da muka yi fa innahu qaddara bi ba'd andiyatil adab labari ya gudana a sashen mazaunan ilimi allazi rakada fi hadha al'asr rihu wanda iskan ilimi ya kwanta a wannan zamani ma'ana iskan ilimi ya bata shi a wannan zamani wa qabat masabihu fitullun ilimi duka sun mutu sun bice shine malamai sune fitullun ilimi zikirul maqamat to labari ya gudana na ambaton maqama Allah tibtada'aha badi'uz zaman wanda babban shehin malamin nan da ake cewa badi'uz zamani ya kage ta wa allamatu hamdan babban malamin garin hamdan ita hamdan tana nan cikin ƙasar iraki rahimahullah Allah ya ji kanshi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi wa'aza ila abil fatih iskandari nash'ataha ya dangana nas'ataha ƙagota ila abul fatil iskandari zuwa wani mutum da ake ce ma abul fatil iskandari yadda mai makama yake da abu zaidin abu zaidin as-saruji to shi mai wacce makamat wanda abu zaidin inai abul fathi al-iskandari wa ila isa ibn hisham riwayataha wanda kuma me ke ruwaitowa shine isa ibn hisham Allah ya saka ma Shomal Abdullahi tafki tana da alkhairi shi ya fara yin makama bayan makama da Shomal Larabi yayi masu Shomal Murtaza a cikin wannan jilu din baki daya ke yin makama don ranar Juma'a bayan juma'a kafin la'asar ana yin makama guda guda kuma ina zuwa amma ba mu ake mawa ba muna ƙananan ƙwarai su malam mahmudu ake mawa su malam mustapha mada su malam abdullahi na cikin gida su malam ashiru kurayi to a lokacin shi malam mahmudu ana ce mai abu zai malam mustapha mada ana ce mai abul fati al-iskandari kowane da sunan da ake mashi a lokacin duk juma'a daga tsakanin juma'a zuwa la'asar za a sauke makama guda duk tsakanin juma'a da la'asar za a sauke makama guda to abun mamaki sai gashi bayan an sauke ta an yi sauka ɗaya an yi sauka biyu sai zama shi mala a cikin hikimomin da Allah ya bashi na iya karantarwa sai aka ce wayannan da ake mawa su za su riƙe ma kansu idan juma'a ta zo sai a ce malam mamu da yi shi zai kamo tun daga farko har ƙarshe in wani sati ya zo sai a ce malam abdullahi na cikin gida yi in wani sati ya zo sai a ce malam ashur ya yi in wani sati ya zo sai a ce malam mustapha ma da yi haka ake yi har sai da suka sauke ta makama hamsin wanda yake kaga wani irin nishaɗi ne ilmi a lokacin wanda in an gaya mutum ana iya wannan sai ya ɗauka kamar ba wannan zamani aka yi ba to a lokacin zaka ji ana ce ma malam mahmudu abu zai shi kuma in ya ga malam mustapha sai ya ce abul fatih da iskandari saboda karatun da ake masu na'am ya sanya Isa ibn Hisham shine matsayin Haris ibn Hammam din mai makama wakilahuma da Abul Fatih al-Iskandari da Isa ibn Hisham majhulun la yu'raf wani abun jahilta ne wanda ba a sani ba kawai dai an zauna ne aka ce an taba wani mutum da ake cewa Abul Fatih amma ba wai an haife shi bane na'am kowane majhulun la yu'raf wani abun jahilta ne da ba a sani ba wa nakiratun la tata'arraf wata nakira ce da ba ta zama ma'arifa har abada nakira ce da ba ta zama ma'arifa har abada to wannan nakira da ba ta zama ma'arifa wani wata magana ce ta ma'arifa shi kuma Abu Zaidin yayi nan a Imam Hariri yayi da yawa arifan da zaka zauna kai hira da su sai su ce menene mai makama da yake nufi wa nakiratul la tata'arraf menene nakiratul la tata'arraf wata nakira da babu yadda za a ita zama ma'arifa shine insanun zahara la tu'rafu fi dunya wa la fil akhirati haqiqatu shi mai abu Qasim ibn Ali a cikin zurfin ma'arifa tai ya san karshen zamani duniya ba za ta tashi ba sai an samu wani dan adam insanun zahara la tu'rafu fi dunya wa la fil akhirati haqiqatu to dan haka shine nakiratun la tata'arraf wata nakira ce da babu radda za ta zama ma'arifa an dai gane bayanin ko fa ashara man isharatuhu hukmun wa ta'atuhu gulmun man isharatuhu hukmun wanda ishara shi matsayin hukunci ne fa ashara sai ya bada ishara gare mu wa ta'atuhu gulmun biyayya gare shi matsayin ganima ce ma'ana sarkin garin mu ya man ishara in ce in rubuto makama ta zama matsayin diwani na adam man isharatuhu hukmun wanda ishara shi hukunci ce fa ashara sai ya ishara gare ni wa ta'atuhu biyayya gare shi gulmun wata ganima ce gare ni shine amirul mu'minina na lokacin shi yasa Qasim ibn Ali ya rubuta wannan littafi ila an an ila an unshi maqamat yana so in mai maqama atlu fiha tilwal badi' in bi bayan badi'uz zamani a cikin yinta wa in lam yudriki adh-dhali'u sha'wa adh-dhali' ko da yake adh-dhali'u gurgun jaki lam yudrik babu yadda za a yi riski sha'awar bariya fagen ƙarfan ingalman doki ma'ana gudun da ingalman doki zai yi to gurgun jaki ko da kirari da kiɗi da bushe-bushe ba zai iya wannan ba fazakar tuhu sai na fira da sarkin garinmu bi ma ƙila da abin da aka faɗi fi man allafa bai na kalimataini a cikin wanda ya yi talifi ko da kalma biyu wannan zama baitan au baitaini da wanda yake ya tsara baiti guda ko baiti biyu to menene aka faɗi abinda aka faɗi malamai sun ce duk wanda yayi talifi na littafi ko kalma biyu ne da wanda yayi waka ko da baiti biyu a rayuwa tai to da asirin shi na rufe amma yanzu ya tona mu kanshi asiri ya shiga gabakin duniya in kai littafi ko da kalma biyu ne to wani sai ya ma adawa ya ce to yace kaza ka jahili ko ko kai duk abin da yake yayi kokari to da kai kalma biyu ka shiga bakin duniya da kayi kasida ko baiti biyu ka shiga bakin duniya ko dai a ɓace ka ko a yabe ka sai na ce to ni abin da nake ji ma tsoro asiri na na rufe an ce in ta in yo littafi ni ma yadda an ka ce zan shiga bakin duniya kenan shi yasa shi malam siddiqu ke cewa idza qila hadha alimun fa qilamuhu taqulu lahu fawqa alqarati zabbira idan an ce wannan malami ne to alqalami ne zai ce to tunda ka ce kai malami ne kawo mana muhadara da ka taba rubutawa ka taba rubuta kawo mana kasida da ka taba rubutawa to tunda an ce in mutun yayi baiti ko da biyu ne yayi kalma ko da biyu ce yana cikin matsala wastaqaltu sai nan nemi a yafe man min hadal maqam daga wannan matsayi alladhi fihi harul fahm wanda fahimta ke imaucewa a cikin shi waya furutul waham zargi da zato yana yawa a cikin shi wayusbaru za a jarraba gaurul aqal zurfin hankalin mutum a cikin shi wata tabayyanu qimatul mar'i qiman mutum za ta bayyana fil fadli a wajen fadala ya kima shi ya matsayin shi ya martaba shi yake ويضطر صاحبه ذا مصد مين تاليفي إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل ويكون ويضطر صاحبه ذا مصد مين تاليفي إلى أن يكون سيكون كحاطب ليل كما ما يبو إتشي cikin dare أو جالب رجل ko wanda ke jagorancin matafiya ƙasa wa khailin da wa'anda abisa dawaki nan shi ne albarkar yin karatu makaranta idan ka ce za ka rika kawai karanta abin da ka gani rubuce to wani abu babu yadda za a yi ko kadi wa shirgi ka gano me ake nufi ya ce mutum zai shiga haɗari da matsalar da zai koma kamar mai ice cikin dare kamar mai jagorancin jama'a wasu sama wasu ƙasa to mi a haɗarin ice cikin dare mi a haɗarin jagorancin jama'a wasu sama wasu ƙasa to shine malaman makama suka ce abin da yake nufi nan hatibu laili wanda ya tai icce cikin dare kaga babu nefa ba isasshen haske shi abin da ya dame kawai ya yo kan icce don haka yana nan yana ta ɗauko icce yana tarawa yana nan yana taro icce har ya katon kai ashe katon kai icce na akwai katon maciji bai sani ba ka gane to shi a hatibu laili amma inda rana ne ko kunama ya gani zai ta wayo kunama sai ya wurgi da iccen to amma da daddare fa sanda ya dauko katon icce yana nan yana loda ashe wani kwamarcin maciji ya sulalo ya shige cikin iccen kato dan haka sanda ya gama daurewa ya azabi sa kai ya biyo hanya ne a sunan shi marigayi a suna ne suna ne marigayi ya dauko icce dan sanda duk macijin nan ya gama saitawa ya gama zako waya ne daidai nan ne ya cikan mai waya kwaduwa zai ya zubar da iccen to da haka in ka ji an ce ma haɗibu lailin wai ɗan takihi wanda yana cikin haɗari wanda zai je daji ya ɗebo icce shin icce na icce ɗaya ne zalla ko akwai ƙaton maciji ciki bai sani ba jalibin rajulin wahaile shi kuma mai jagoran wa'anda a saman dawaki da wa'anda a ƙasa duk wanda ya jagoranci mutum ɗari to yana cikin haɗari saboda cikin ɗarin na akwai maƙiyanai akwai mahassada ne akwai wa'anda an yi mitin da su a wani gari na in an biyo hanya dare yayi sadda aka sauka masauki ga wuka an ba su ga kuɗin da aka ɗauke su haya kawai su yi kamar su yaren shi ne hihita suka yi mai yana nan sai a lu sai a luma mai wuka sai a kashe shi me ya ja mai kaddara ya yarda wai shi biyu ya zama shugaban mutum ɗari wayannan mutum ɗari da ya jagoranta in dai ba taro ta hiya ta Allah ba kama a ce za a je a yi ma gwamnati zanga-zanga ko za a je a yi wani aikin banga ko za a je a yi wani abu ai kaga mutane ne na unguwanni daban na ƙauyuka daban-daban ba su taɓa ganin su ce ba bai taɓa ganin su ba to ƙila cikin su akwai waɗanda an ba su kuɗi su makare shi dan haka shi bai san su ba sanda yake mitin suna mai dariya sai ɗauka masu ne sanda ya kwanta ya saki jiki sai su sa igiya su makare shi su kashe shi to mai talifi za a matsar da shi ila an ya kuna sai ya koma ka hatsi bilailin kamar mai ebo ice cikin dare kaga halaka tai ta hi tsira tai dan halakar shi in akwai maciji ta hi kusa ko kuma wanda ke jagorancin matafiya ƙasa da wanda ke saman dawaki sannan na gaya mai wa qallama salima mikisar da yawa mai yawan surutu zai kubuta au uqila lahu isar sai in an yafe mashi shine sai in an an yi iqala na tuɓa-tuɓan da ya yi al'iƙala mutum ya yi laifi sai a ce an yahe mai falan ma lam yus'ib bil iqala sadda bai taimake ni da yahe man ba wala a'fa min al maqala bai yi rangwame ga maganar da nake yi ba labbaitu da'awatahu talbiyatal muti' sai na karba kira ne irin karbawan mai biyayya wa bazaltu fi mutawatihi juhdal mustati' sai na bada juhdal mustati' gurgudan kokarin mai biyayya fi mutawatihi a cikin bin sarkin garin mu da yake in te in yo makama wa an sha'atu sai na yi hamsina makamatan makama hamsin alama u'anihi tare da abin da nake gogayya da shi min qarihatin jamida wa fitnatin khamida wa rawiyatin nadiba wa humumin nasiba 50 maqama shine wa ansha'atu 50 maqama nayi maqama 50 alama u'anihi tare da abin da nake gogayya da shi min qarihatin na tunane jamida tunanen da yake ya daskare bai iya tunano komi ko baiti guda ban iya yi ko shahi guda na larabci ban iya rubutawa wa fitnatin da tunane shine fitna kaifin hankali khamida wanda ta bice wa rawiya da ilimi shine abin da ake cewa rawiya tunane ya zama ka tuno abu kaza kawai ka tuno abu kaza to ni tunane na na bai ba ta kafi wa humumi ina fama da bakan ciki nasiba wanda suke wahalar da ni duk da wannan matsalolin nawa nayi makama 50 ta hatawi ala jiddil qaul ta hado jiddil qaul magana ta gaskiya wa hazlihi da magana ta ba'a duk inda ka ji ana wa'azi cikin makama ta duk makama ta dai da makama ta sha dai da makama ta 21 da ta 31 da ta 41 to mai makama ya ce dole ne ta zama wa'azi duk sha sha ɗaya sha ɗai ishirin da ɗai talatin da ɗai arba'in da ɗai duk wa'azi ce to jiddil kauli kenan wa hazlihi akwai kuma taba'a duk ta biyar ko ta sha biyar ko ta ishirin da biyar za ta zama mai ban dariya duk ta shidda da ta sha shidda ishirin da shidda talatin da shidda arba'in da shidda za ta zama ta adalce ta ilimi ce za a zama wani to haka ya tsara ta wa raƙiƙin lafzi za ta zo da lafazi wanda yake mai taushi kowa na iya fahimta wa jazrihi za ta zo da lafazin da sai an hada da munjidu sai an hada da qamus saboda mai kauri ne lafazin wa guraril bayan za ta zo da bayanuna masu haske wa durarihi da lu'alu'ai wa mulahil adab za a zo da adab masu daɗi wa nawadirhi da nawadir abubuwan da da wuya a same su a cikin adab ila ma washahtu hadihi tare da abin da na kawata ta da shi min al ayat na ayoyin Qur'ani zaka ji duk koro makama ina jeho ayoyin Qur'ani dan ka gane ba karamin Allah ran nake ba wa mahasinil kinayat zan rika zuwa da kinaya mai ban sha'awa mai kyau wa rasatuhu fiha na mata cin baki min al amsal al arabiyya nazo da misalai na larabawa wal lata'i nazo da tausasan abubuwa al adabiyya na adab wal ahadi nazo da kacici kacici shine abubuwan da ake yi na kacici-kacici eh ilgazi to nazo da su annahawiyya na ilimin nahawu wal fatawi nazo da fatawa allugawiyya ta luga war rasail nazo da wasiqu al mubtakara wanda ni ni kirkiro abuna wal khutab nazo da hudubobi al muhabbara wanda ni na mata kwalliya wal mawa'id nazo da wa'azoza masu yawa al mubkiya wanda ke sa mutun ya kuka in na fara wa'azi na fara wa'azi sai ka fashe da kuka kai irin wannan na malam na iya shehu zaman shine yana tafsiri yana kasan shi dani ne nan shehu zaman na tsohon kasuwa da ya koro ya koro ya koro sai fashe da kuka ya ce mun bani mun lalace mun bani mun lalace da wannan zamani ya zamai da barna ta yi yawa eh azzalumai sun yawa masihu sun yi yawa malamai an ba Allah baya abubuwa duk sun lalace ni dai wallahi tahiya ta zan yi gobe in ba ƙasa ga in da tare daji in ta biyayya ga Allah bayan ya ƙare shi kenan cikin daren nan sai aka samu wani ya saki mata tai Allah ya sa saki guda ne ya ta haɗa kuɗi ne da kayayyaki ne shi kenan tun da safe zo kowa gidan ɗan iya ya zo ya tsaya nan malam na hitowa sai ya gane ce ni ya ce akar makalla maganar nan da an kai ta jiya cewa ku yau za ku yi ban kwana da duniya ku tare daji to shine ni ma dai kaddara na saki mata ta ce kai kai kai saki nawa kan mata yace guda ce to ka dawo da ita yace kuma dai sha guda duk na rabe ka ai ce kai kai kai kai banna su turu na ma duk na yi kyauta da su ga nan ni na shiryo zan rake ka duk dajin da zaka tafi ni na biyo mu ba duniya ba saboda zamani ya lalace sai shehu zamani ya ce kai kai baka da hankali dan kaga ina rusa kuka baka san karatu ya biyo da murin ba karatu ne ya biyo da murin an kai kuka yanzu an wuce wurin shikenan sai kuma wani an kala biyo a wurin sai ka mai da matar ka malam kaji to irin wannan na'am da wa'azoza masu sa kuka wal adahi da labarai masu ban dariya almulhiya mai shagaltar da mutum mimma amlaitu jami'ahu abinda yake na bada imla'i ne duka ala lisan abi zaid akan harshen abu zaidin as-saruji shine babban malamin da batsal din wannan makama abu zaidin as-saruji za a ce abu zaid yayi kaza abu zaid ya ce amma ni abu zaid din fa was asnadtu riwayatahu na dangane riwaya ila al-harith ibn hammam zuwa ga harisu dan mai himma albasari shine zai rika zuwa matsayin almajirin Abu Zaid wa ma qasadtu bil ihmad fi ban yi nufin caccanzawa ba a cikin wannan makama ina cikin wa'azi sai in dawo na shaɗantarwa sai in dawo abin da ya shafi sashen adab illa tanshi tsakari'i sai dai in sa ma masu son karatun makama na shaɗi da a ce makama duk wa'azi ce irin su zuhudu da ba za ta yi farin jini ba da duk adab ce kawai iyaka ai ta baka labarin na hau da balaga da tasrifi ba za a so ta ba to amma yau sai ai ma adab gobe sai ai wa'azi jibi sai ai magana ta nishaɗi ta ban dariya ka diga wani azzalumi nan ko ga wata mutuciya nan wata kasira sawadi talibi dan in yawaita taron masu neman wannan littafi walam uji'uhu min al-ash'ar al-ajnabiyya wannan littafi tun daga farko har ƙarshe ban sa mai wani abu ba na waƙoƙin da ba ni nayi ba illa bai taini fazzaini sai waƙa guda biyu kawai nan da yace bai taini ba wai baiti biyu ba wanda bai san makama ba sai yace bai taini baiti biyu illa bai taini sai waƙoƙi guda biyu sune bai taini din fazzaini bakin su su ɗaya ne wanda ba ni nayi ba ma'ana baiti hudu su ɗaya abba na ba amma ko baiti dubu nawa gani ni nayi abuna assassu alaihima bunyatal maqama alhulwaniya wanda yake nayi tasisin almaqamatul hulwaniya da su maqama ta biyu wa akharaini sai wasu baitota guda biyu tawamaini amma tagwaye ne dammantuhuma wa'inda na sanya su khawatimal maqamatil karjiya karshen maqama ta 25 wanda ake cewa alkarjiya inda yake cewa ja'a shita'u وعندي من هوائجه سبع إذ القطر عن حاجاتنا حبسا كن وكيس وكانون وكاس إلن بعد الكباب وقص ناعم وكسا وإن ياشب ناشب لي سوكما كان كأنما تبسم اللؤلؤ منضد أو برد أو أقا wannan shi ma ba nashi bane za mu bayani su cikin makama tv wa ma ada zalika duk waƙar da ba wannan ba fa khatiri abu udri tunanina shi ne uban budurcin shi ma'ana ni na fara auren wa'annan baitota na cire budurcin su wa muqtadibu hulwihi shine ke ebo zakin shi wa murrihi da dacin shi da waƙar da na shawaya da wanda ban shawaya ba dunni ne abuna haza wannan kenan ma'atirati tare da furcina bi annal badi' badi'uz zamani rahimahullah Allah ya ji kanshi wanda ya wannan makama din nan da muka yi bayani a makamar fatul iskandari sabbaqu ghayat mai tsere ma kowa ne wa sahibu ayatin ma'abucin ayoyi ne wannan littafi na makamar badi'u zaman ina so rana ita da Allah ku yi mantuna yi talata sai in baya a zo da ita dan a ganta saboda galiban kawai ga littafi ake jin ta maqamul badi'ul zaman tana nan naje maka ne sota dan nan tana da wahalar samu ta abul fatil iskandari to za ka ganta yadda kaga wanga maqama haka take illa karhin karama wanda ya taushe ta amma ana samun ta don haka a samu wanda za a dora ma nauyin talata ya tuna man in bashi ita ta kwana hannu ne ran laraba sai zo da ita kowa ya ga maqama badi'uz zaman ya zama koda ana labari sai ka ce ni na taba ganin maqama badi'uz zaman na'am yace tare da sani na bi annal badi' badi'uz zaman mai waccan maqama sabbaqu ghayat mai tserewa ne a wajen matuƙa wa sahibu ayatin ma'abucin karamomi ne da yawa wannan mutasaddiya ba'dahu duk wanda ya biyo bayan badi'uz zamani li insha'i maqama wai shi ma zai yi maqama iri na ni hariri walau utiya balagata qudama koda an bashi balaga irin ta wani mutum da ake cewa qudamatu la ya'tarifu illa min fudla la yagtarifu illa min fudalatihi ba zai kamfata ba sai daga sauran abinda baji'u zamani ya rige wala yasri zalikal masra ba zai yi wannan tafiya ba illa bi dilalatihi sai da shiryawar shi wannan shine al'adar shugabanni magabata ba su suka wanda ya gabace su Shehu Ibrahim radiyallahu anhu lokacin da ya rubuta diwani mai ban mamaki wanda yake cewa waƙar shi ta diwani fashi'ariya awsaful amin wa innaha adimatu kuf'in fa huwa ahmad muslihu waƙa ta ba ta da tamka manzon Allah ya ce ba a taba yabo ne da irin diwani ba to amma saboda tawazu'i irin na magabata sai muka ji shi Ibrahim na cewa wa ma taraka al-busiri qawlan liqa'il wa ka'b wa hasan al-madihi takallamu kaga wayanda suka gabace shi a wajen yabon annabi ba su ka soye ba bai ce ba su iya yabon annabi ba ko kawai sun yi shirme wai dan shi ya girmama kai sai ce wa matar kalbusiri maulan liqa'ili ai imam busiri bai rage koyin ba ga alburda nan ga hamziya nan wa ka'ab wa hasan al-madihi takallamu ka'ab ibn zuhair da hasan ibn sabi sun yi magana cikin manzon Allah to yadda kaga shehu yayi yadda kaga mai makama yana ta yabon badi'un zamani da an dade da yi ne yau ba suka ta yake bai ban sheki kai ma duk hanyar da Allah ya aje ka to ka rika sa hangen nesa magabatan da suka yi gwagwarmaya kai masu jinjina kai masu godiya kamar irin yadda wayanda suka samu yancin Najeriya irin su Sardauna irin su Tafawa Balewa to duk daɗin mulkin da ka samu yanzu kakkace ai su yan shirme ne ai sun yi kaza a'a kai masu jinjina a irin waccan duniya a irin wancan lokaci ta jirgin ruwa suka je Ingila suka anso mulkin kai ta jirgin ruwa kuma an ce akan hanyar su bayan sun baro Legas sai da suka biyo a nan Dakar suka sauka wajen Shehu Ibrahim suka ce za su je an so mulkin kai Shehu ya masu addu'a aka yi addu'a suka wuce to irin wannan gwagwarmaya da suka yi haka ya kamata a riƙa jinjina ga magabata ba ɗabi'a ce mai kyau ba ba ɗabi'a ce ta ƙwarai ba yau sadda mutum ya tsiru yana son ya ba da wata bajinta ko burgewa ya fara zagin mutane ya zagi uwayen mutane ya zagi malaman mutane wai dan shi yau a gano ba taɓa wani mutum iri ne ba shirme ne kaga yanzu mai makama ai yayi wanda ta dame waccan ta shanyi sai an ɗauko ta badi'u zaman ɗin kun diba za ku ga ko da wasa ba ta kai wanka ba amma ka dibi abin da yake cewa sabbaqu gayat wa sahibu ayat wal mutasaddi li insha'i maqama walau utiya balagata qudama la yaghtarifu illa min qudaratihi yana sha ne daga sauran abin da ya rago to abin da yasa yace la ya'ga tarifu illa min fudalatihi saboda shi badi'u zamani yana da wata karama da Allah ya bashi wanda duk wanda yazo karatu ana gaya mai ita dan ya san cewa Allah ya yi masaje duk makamar da badi'u zamani yayi an ce ba daga gida yake shiryo ta ba ba daga gida yake yin ta ba nan sanda ya hau kujera ran nan za a makama a lokacin za a yi ta live iyaka duk marubuta da udaba'u sun taru sai ce jiya makama ta nawa mun kai shi a ce ta bakwai an kai a karama kalla sai ce yau ta takwas za a yi maku sai a ce yau ta takwas za a yi a karama kalla sai ce to ba matsala da masu rubutu da masu takardu da masu imla'i sai ce to al-maqamatu samina sanda ya ce makam shi ma sanda ya ce makamatu samina to daga nan ne zai tsara diramat daga nan ne zai tsara an yi kaza da wane ya yi kaza sai ya yi kaza amma wane ya mai kaza kuma yana haɗe da sadi ne kuma in ya kai inda ka bukata a yi waƙa nan zai ƙirƙiro waƙa yi to in ya kai ƙarshe sai ce to gobe Allah ya kai mu sai makama ta tara to to bai yota daga gida ya tsaro a'a sai ya zauna makaranta to shine aka ce to wannan memory da Allah ya bashi mai ƙarfi cewa bai yiwa daga gida nan wurin zai kirkire ta to lalle wa annal mutasaddi ba'da huli insha'i maqama duk wanda saboda kai ai daki kayo abuka kila sai kai ka ga bai ba sai ka goge ka gyara to shi nan wurin zai yi ta walillahi darul qa'il sanin mai maganar nan yana ga Allah ce falau qabla mabka ha bakaitu sababatan bi su'uda kafaitu nafsa qabla tanajumi ولكن بكى قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم falau qabla mabakaha bakaitu da nayi kuka kafin kukan wannan kurciya sababatan saboda soyayya ta bi su'uda wanda nake musu uda ma'ana yana zaune sai ji kurciya tana kuka irin wannan kurciyar gamji tana kuka shi ma yana kuka to shine sai ran shabba ce ce walau falau bakaitu da Allah ya ban dama nayi kuka kabla mabakaha kafin kurciya ta fara sababatan bi su'uda saboda son da nake musu uda shafaitun nafsa da na warkar da raina kabla tanaddumi kafin nadama walakin sai dai matsala bakat qabli kurciya da ba mutum ba ta riga na fara kukan fahayya dalil buka buka ha kukan ta yasa nawa kuka da naji tana ta kukan tuna masoyanta ni ma sai ne kuka faƙultu sai na ce alfadlu lil mutaqaddimi falala ta wanda ya fara kuka ce wa du ina roƙon Allah Allah akuna kada in zamo fi hadal hadar a wannan surutu kaji tawazu'i bai ce a cikin wannan littafi ba a a shi gare shi wannan littafi duk tsufarara ce kar in zamo a cikin wannan tsufarara allazi auratuhu wanda na kawo a littafi na wal mawrid da wannan mashiga allazi tawarratuhu wanda na shigo Allah ya tsare kai in zamo kalbahihi an hatfihi bi zilfihi wal jadi'i marina anfihi bi kaffihi kada Allah ya bari in zamo kaman mai tono mutuwar shi da kohoton shi albahis mai tonan mutuwar shi da yatsun shi shine wata akuya ce an zo an danne za a yanke sai aka yi ta bi dauka ba a samu ba sai aka ce to tunda babu wuka a sake ta to wajen shure-shuren da take ta tashi sai ta shuro wuka amma ta yi tsatsa sai aka ce aka ji wani abu kamar wuka shure-shuren da take sai aka hango wani abu cikin ƙasa ce kamar wuka ko da aka ji ba ashe wuka ce amma ta ɗayi tsatsa sai aka goge tsatsa aka wasa aka koɗa sai aka ce a dawo da ita a yanke don haka wa tuno maka ne mutuwa akuya wal jaji'i marina anfihi bi kaffihi bi da hankali waljadi'a da wanda yake ya datse marina anfihi zozon hancin shi bi kaffihi da hannun shi shine irin kusair wani mutum ne kusairu wata sarauniya ta kashe mashi uba to shine da ta kashe mai uba yana son ya dauki fansa bai san yadda zai yi ba to shine kawai sai ya samo wuka mai kyau sai ya datse hanci ne da ya datse hanci sai zo jan sarauniya yana kuka sai ce wai makiyanki saboda Allah ya jarabe ni da son ki shine son ka rasa azabar da za su yi man sai dace min hanci sai ta sa aka yi mai hanci na zinariya aka gyara aka sa daga nan ta ce tun da masoyi ne sai ta sashi kula da dukiyarta daga nan ta shigo da shi fadarta daga nan ta bashi makami ta bashi matsayi daga nan har aka bashi komanda mai kula da sojoji turan nan an je yaman a sau abinci sai so makamai masu yawa ya ɗauko sojojin haya wanda za a shigo da su har cikin fadar gwamnati a yi mata juyin mulki ya kashe ta madadin ubanai da ta kashe bayan an shigo fadar ko da tardiba ko ina sojojin kusairu ne duk inda tardiba sojojin kusairu ne to da ta fahimci sunanta zabba'u da ta fahimci kashe ta zai sai ta ce da bawanta ya kashe ta gara ta kashe kanta da kanta tana da wani zobe wanda ta zuba ma guba sai ta balle marhin sai ta tsoci guba da ta tsoci guba tana sha sai ta faɗi ta mutu ta ce ya fi sauƙi gare ta bisa bawa ta ya kashe ta to kaga a ce sanda ya tara hanci ne dubara ce ya yi na ya za a iya kai ga mulki ya ɗauko fansa uban shi na'am fal haka bil khas bil aksarin a'malan sai in risku da waɗanda suka yi hasara a cikin aikin su allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a ko da ma yace zai rika sa ayar Qur'ani wayanda aikin su ya lalace a rayuwar duniya suna zaton suna kyautata aiki ala ani ni na sani wa in agmadali al-fatil idan mai hankali ya runce ido al-mutagadi wanda ka gwada shi kamar wawa ne bai gane an yi banna ba wana baha anni al-muhibbul muhabi masoyi al-muhabi mai gwada so zuci wana baha anni yayi rangwame gabari na masoyi na sai ce kai ai ba komai ai yadda yace ana iya cewa haka nan la akadu ban iya akhlusu min gumrin in kubuta daga wani wawa jahilin jahili auzi gimrin ko ma'abucin wauta muta jahilin mai gwada kamar shi jahili ne akwai wanda yake a halitta sai jahili ne wawa ne akwai kuma wanda shi ba wawan bane a'a muta jahil zai dauko wauta ta da gangan ya samu kanshi to za a samu wawaye ya za'u minni za su zubar da girma na lihazal wad'i saboda nayi wannan littafi na makama a ce eh kana malami na Allah kana malami na kirki na kwarai ka zo kana mutane da rama wa yunaddidu har ya rika daga murya bi annahu koya mu mutane dubarun rayuwa min manahi shar yana daga abin da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata yadda da shi ba wa man naqadal ashiya amma duk wanda ya jarraba abubuwa bi ainil ma'qul da ido na hankali duk wanda adda hankali wa ana amal nazara ya kyautata duba fi mabanin usul a cikin abubuwan da aka gina usulun dini da su na zama hazihil makamat zai sanya wannan makama tawa ba haramun bane yinta zai sanya ta fi silkin ifadat a cikin abin da ke amfanin jama'a wata lakaha zai shigar da ita maslakal mawdu'at mashigar littattafan da aka yi anil ajmawat wal jamadat littattafan da aka yi waɗanda ke bayanin al'admawat abubuwan da ba su magana irin dabbobi da itace wal jamada da sandararren abubuwa ma'ana duk wanda ya san an yi alfulaila wa laila an yi kalila wa dimna an yi littattafai irin na nishaɗi irin na su malam zurkiɗin nan da ake yi da su irin imamu da sauran littattafai da ake na wasan kwaikwayo to zai ɗauki wannan littafi irin su alfu laila wa laila ne ba haramu ba ne shi amma shekhu radiyallahu shehu ibrahim shehu balarabi sanda ya zo daidai wannan gaba ya manan wata fassara kaga shi abin da ya ce wa manna kadar ashiya duk wanda ya jarraba abubuwa da idon hankali ya kyauta da duba a usuluddin to na zama hadhihi maqama zai iya sa wannan maqamar tawa fi silkil ifadat a cikin abin da ke amfanin jama'a shehu balarabi ya ce ba shi yake nufi ba yana bayani ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nan da yace wa man naqadal ashiya'a wannan mutumin da ya jarraba abubuwa bi ainil ma'qul da ido na hankali duk ya san komi wa an amal nazara wannan da ya kyautata duba fi mabalil usul a cikin usulul dini ya kewaye da sanin su na zama hadhihi al maqama shi hoye wa ga maqamat malami bai ta ba jahili ba shi ne fasar da shobara ka don haka wa man naqadal ashiya yana bayanin kai ne ka fa sani wannan makama ko da ake mata gani gani wa man laqadal ashiya wannan ne jarraba abubuwa bi ainil ma'qul da idon hankali wa an aman nazara ya kyautata duba fi mabanil usul a cikin usulul dini gaba daya nazama hadhihi maqamat ka fa sani shi yawa ga maqamat kuma yayi tafi silkin ifada dan amfanin mutane wasalaka haya biyar da ita maslakal mawdu'at irin littafan da aka rubuta anil ajmawat wanda ke bayanin dabbobi wal jamada da sandarren abubuwa kaga akwai bambanci kenan walam yusma ba a taba ji ba biman na ba sam'uhu da wanda yake ya ce ya kosa da jin irin wayannan labarai an tilkal hikayat na wayannan labarai masu sa farin ciki da nishadi aw astamarwa taha ko yace akwai zunubi ga wanda ya rubuta ta fi waqtin min al-awqat a cikin wani lokaci ثم إذا كانت الأعمال بالنيات sannan in dai ayyuka Allah na kula da niyya ne wa bi hal iqadul uqud ad-diniyat sannan duk ayyukan addini suna kulluwa ta niyya ne ko da kai sallah mai kyau raka'a hudu ka sallame amma baka yi niyya az-zuhr ba baka da az-zuhr to tunda duk ayyukan addini na kulluwa da niyya fa ayyu harajin wani irin laifi ne alaman ansha'a mulahan ga wanda ya tsara maganganu masu kyau masu daɗi littambiyi la littamwi ya yi su don faɗakarwa ba don kawo rikici ba ma'ana ana so a gwada ma yau zamani ya lalace za ka ga mutum kamar na Allah ya sa babban riga ya sa alkibba ya sha rawani ya riƙe sanda zai zo ya ce ku ji tsoron Allah ku tuna haɗuwar ku da Allah ku tuna kaza in ya gama shi an gaba gaba wajen sabon Allah to kaga in kaga irin wannan sai ka ce Allahu akbar mai makama ko ya gaya mana irin waɗannan miyagun mutane suna nan suna yawo cikin jama'a da haka tambihi ne ba kawo rikici ba wana ha biha manhat tahbib ya biyo da ita hanya ta koya ma kyawawan ɗabi'u ma'ana in mutum ya zo yana ma dubara algata mala wallahi an min haihuwa matan ma yanzu jini ya bare mata tana can asibiti an ce sai an samo dubu goma a ƙara mata jini to kaga nan take yana fara magana abin da zai faɗo ma ga rai mai makama wata rana ya taɓa isko wasu mutane zaune yan masu ƙarya ce shi ma kaza da kaza don haka magana ka ɗauki dubu goma ka bashi bata so ba sai dai ka yi mai irin na halisu ka yi tabi ka ce to mu ta asibitin inganta to nan za ka je yana ta ato ai da yake an ce ba a shiga yanzu to da ka je na wannan ba gaskiya to kaga in ɗari biyu Allah ya baka sai ka ce to a ƙara gaba ma'ana ya haɗu da malamin makamar da ba a yi cutar malamin makamar Na'am. Na'am. Lalil akazib ba an shirya ta bane dan ƙaryace ƙaryace. Wa hal huwa fi zalika? Ai shi mai makama bai zamo ba illa bi manzilati man intadaba li ta'lim. Illa matsayin wanda yake ya zauna ya karantawa aw hada ila siratin mustaqim ko ko ya zo ya shiryar da mutane hanya madaidaiciya. Ni kawai na zo in gwada mutane to yanzu fa zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai ya wuce. Yanzu zamani ne mai hadari mai ban tsoro. kana da ‘yan kuɗinka cikin aljihu wani zai zo da dubaru da hikimomi ya sai imanin ka fashe da kuka ka miƙa mai kuɗi sai bayan ka miƙa daga baya ka gane ɗan fuwan nayi ne sai a kalli tahin kenan ala annani radin bi an ahmil hawa wa akhlusa minhu la alayya wala liya ala annani na dai yadda ko da an ce na yi littafin na ƙaryace ƙaryacen banza ka ji ya yi littafin ƙarya abinda ba a yi ba ya ce an yi to na jiya na yadda bi an ahmilal hawa in yi abin da raina ka so wa akhlusa minhu amma ina son Allah ya kubutar da ni daga wanga littafi da na rubuta la alayya ka a rubuta man zunubi wala ne kuma ka a rubuta min lada in dai ba a rubuta man zunubi ba ko ba a ban lada ba na ba komai tun da dai karantarwa ce wa billahi a'tadik ina neman gudunmuwa Allah fi ma a'tamid a cikin abin da na dogara da shi wa a'tasim ina neman tsarin Allah mimma yafim daga abin da zai zama aiki gare ni wa astarshid ila ma yurshid ina neman Allah kama hannuna ya shiryar da ni ga abin da ashirya famal mafza illa ilai ba wata mafaka in ba wajen Allah ba walal isti'ana illa bihi duk wanda kaga yana neman taimako bai neman taimako da kowa sai da Allah walal tawfiq muwafaqa ba ta samuwa illa minhu sai daga Allah walal mau'il makoman ma illa huwa Allah shi a makoma alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib na dogara ga Allah kuma ga Allah zan koma wa bihi nasta'in muna neman taimakon Allah yanzu zamu fara makama wa huwa ni'mal mu'in Allah shine mai shine mai taimako wanda yake madalla da mai taimako shine Allah